الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne da ya daidai da daren 29 ga watan shawwal hijira na da shekara 1432 daidai da 26 ga watan satumba shekara ta 2011 wannan shine kasar na 73 daga cikin jeren giya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi malam ya fara karantar da mu wani bangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya binciko mana irin salon da'awa da annabi yake wa mutane ɗaiɗaiku da kuma ƙabilu waɗanda ainihin annabi yake nufarsu da wannan musulunci a ƙarƙashin haka malam ya kawo mana tarihin wasu manyan mutane guda biyu suwaid ɗan samit da kuma tufail ɗan amr ad-dausi waɗannan mutane na daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya same su ɗaiɗaiku ya tattauna da su dangane da addinin musulunci muka ji dai na farkon su an kai an komo dangane da shin ya musulunta daga ƙarshe ko bai musulunta ba wasu suka ce ya musulunta wasu suka ce bai musulunta ba wasu ko suka tsaya akan cewa su dai suna shakka dangane da al'amarin musuluncin shi a ƙashin gaskiya saboda Allah ni kaina na fi karkatuwa saba'in bisa ɗari ko tamanin bisa ɗari akan cewa wannan bawan Allah ya musulunta amma da yake ba ni da yaƙini tabbas ɗari bisa ɗari sai ainihin na kawo maganar da ainihin wato ita ce za ta gamsar na ce wallahu alam na haka har yanzu ɗin a wallahu alam ne domin koda kana da yaƙinin abu wajibi ne kamar da al'amarin ilimi ga Allah tufailu dan amru addausi shi ko ya tabbata ya musulunta sakamakon haka ma ya koma garin su ya fara wa'azi daga cikin waɗanda suka ji wa'azin shi hadda wannan babban sahabi abu huraira abdurrahman dan ainihin wato abin nan addausi ko abu huraira abdurrahman ibn man ibn sakhar addausi abdurrahman ibn sakhar addausi abu huraira ya musulunta amma wani ikon Allah a farkon al'amari abu huraira fa kirista ne uwan shi ma ita ce shugaban matan kwaya mana irin shugaban matan zumunta din nan wadda ta fi kowa tsaurin ra'ayi shi yasa da ya musulunta da ta da ya dawo da ya musulunta ya dawo ta kacce kacce ta ci mishi mutunci sai ya dawo madina cikin tashin hankali yana kuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya addu'a mun gabatar a baya ya addu'a Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira har sau uku sai annabi ya ce Abu Huraira tashi ka koma za ka samu ta musulunta ya koma ya same ta ta musulunta har tana yin sallah to haka al'amarin yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da'awar shi ga mutum guda galibi yakan dubi mutum guda din da yake da kyakkyawan tasiri kamar wannan mutum Tufail dan Amr kun ga an ce mutum ne wanda yake da mabiya ana jin maganar shi to ire-iren waɗannan yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske a je a zauna da su a ba su bayani a ba su dama su yi tambayoyi a yi su fassara jama'a wannan addinin namu da kuka gani wallahi tallahi muna cewa namu ne ba namu na mallaka ba namu ne domin kawai mu ne muka samu daraja don mun shige shi ba wai shi ya samu daraja don mun shiga cikin shi ba a ƙarƙashin haka namu ne saboda mun jingina da shi wajibi ne mu jawo wasu su jingina da shi ka je ka shiga kasar ikara ikara nan zage-zage ne zalla amma za ka je ka samu ga hausawa 'yan uwanka ful amma kuma sun karkace hanya saboda mai baku kira su zuwa ga addini ba za ka je ka samu bama guje wanda yake da mutum kamar ɗari uku a ƙarƙashin shi jama'a shi na jin maganar shi ka je ka zauna da shi ku nuna mishi muhimmancin kaza ku nuna mishi baiwar kaza ku nuna mishi kaza ku nuna mishi kaza na ba ku labarin wani da aka taɓa zuwa aka yi mai da'awa ya musulunta ya miƙe cikin jawabin shi ya ce to dama yan uwanka ne suka watsar da kai shi yasa ka je ka bi bare me yake ishara ya ce nan kasuwar sabon gari yake noma hatsi yake kawowa ake siyan dawa shi da masarar shi ya ce amma kullum in ya kawo sai dai suna jan rigar shi ana ce mishi kai ba ma guje ya ce to ana nan habba turu ya tsallako daga ingila ya zo ya ce mana mu shiga addinin shi sai muka shiga sai ya nuna gidan limaman garin ya ce ga gidan su liman nan ba su taba ce mana mu shigo addinin mu ya ce to amma ku din tun da kun taho daga gari kun ce musulunta mu musulunta shi kenan sai ya nuna wani malami ya ce gashi nan ai ba mun jayayya ba ku ya ce to dama ba a taba ce mana mu taho bane kuma ana zagin mu to ba a ce ka taho ba kuma ana zagin ka kai karan bani ya ce to bature ya tsallako daga ingila ya zo ya ce mu taho sai muka taho yana musulunta nan take mutum goma sha bakwai suka ɗaga hannu suka musulunta a gurin tsakanin matan shi ƴaƴan shi ƴaƴan dangi ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza kafin ai wata tafiya shikenan gaba ɗayan ƙauyen sun juye cocin aka juya ta ta koma mai ta koma masallaci wallahi al-mashriq wal maghrib wajibi ne al'ummar musulmi mu dawo cikin taitayin mu sannan ku shiga cikin jihohin Edo ɗin nan ku je ku same su ga sunan zankama musulmi ne ku je ku karantar da su ku je ku nuna wa 'ya'yansu addini ku je ku kwaso 'ya'yansu ku zo ku karantar da su ku mai da su ku je ku shiga cikin Niger Delta a wannan munasabar ce nake gaya muku dole ne ko dan adawa ne kai kai wa Umaru Musa yar addu'a addu'a bayan da wannan amnesty ga 'yan Niger Delta a fakaice sai kuma yasa aka ɗibo matasa guda 500 daga Niger Delta ya zo ana karantar da su addini a nan jihar Katsina aka warwatsa su cikin makarantu daban-daban ana karantar da su addinin musulunci har zuwa yanzu akwai ragowar su a can katsina suna koyan addinin musulunci wannan yana daga cikin aujabul wajibat abubuwa ne waɗanda suke dole ne ba wai in kayi ne kayi wani burgewa ba a dole ne kamar yadda ce fananka ba wanda zai lallashe ka kai ba wanda zai bayar da ka haƙuri kai wa mataka a tamfa haka wajibi ne kowa ya ga cewa wannan addini ya isar da shi a yau za ku ji wani darasi mai ban sha'awa idan da'awa ta kakare annabi sallallahu alaihi wa sallama aka sa mishi yan bago aka ce an hana wa'azi ba ba jawabi ba ba a yadda a gan shi da kowa ba kada kowa ya zo wurin shi sai ya amfani da lokacin da ake ɗage wannan dokar shine lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji duk wata doka da aka hana a mu'amala da wani sai a ce an ɗage ta sai annabi sai zo yana amfani da wannan dama yana kiran mutane shine in an toshe nan sai kai nan in kai nan sai ka zille nan sai ka isar da saƙon Allah abin da ake so kenan idan an hana ku ku yi a gidan rediyo in an hana ku fili a tashar talabijin sai ku tafi intanet in kun tafi federal kaza sun hana ku sai ku dawo state ko ku dawo fm ko ku dawo jaridu duk in abu ya gagara sai ku rinka rubuta takaddu ranar juma'a kuna rabawa a masallatan juma'a amma ba zama za ku kuce tun da sun hana mu shikenan bari mu zauna Allah ya san mun yi iya yadda za mu a'a babu dan adam din da ya isa wa addinin Allah ma kirci ya tsaye da shi gaba ɗaya ƙarya ne haka ba za ta yiwu ba duk inda ya bullo sai Allah yana da wata hanya so ake ku yi amfani da kwakwalwarku ku san waɗannan hanyoyi ne za ku isar da saƙon Allah za ka ji irin yadda annabi yake jawabi a yau a yi nan ya toshe har fa an ɗage 'yan babu ɗin amma shi su ne mai makirci saboda shi shi ne amma duk wani mai kalankuwa duk wani mai maganin kunama duk wani mai maganin matsatsaku duk wani mai maganin yan bori zai zo ya kafa kalankuwar shi suna ji suna gani ƙarya ike ɗan damfara ne amma sai a ce ai waɗannan watannin aikin hajji ne an yadda kowa ya abin da yake yi saboda duniya ce take taruwa a lokacin in kai ba ka so wani na so in kabila kaza ba ta so wani ma abin da ya zo ya samu kenan in kun ce ka a siyar da guru da laya ka a siyar da badugu wani ma ba aikin hajjin ya zo ba ya zo ya sai guru da layan ne don haka a wannan lokaci a jahiliya sai a ɗage duk wata doka can ga hawan arafa ana yi fa amma ga wani yana wasa da kura sai in ka karanta al'adabul arabi za ka ga abin mamaki za ka ga total contradiction a cikin rayuwar jahiliya wasu na sallah wasu suna can suna a shari'a wasu suna dambe wasu 'yan kalankuwa ne wani yana busa ƙaho ƙaura ne ɗan tauri haka saboda lokaci ne da aka ce kowa ya abin da yake so amma fa a cikin kowannan amma kuma wani yana iya keta alfarma annabi ya hana shi yin kaza da kaza a yau duk zaka ji wannan karatun amma duk da haka wannan bai hana annabi sallallahu alaihi wa sallam yi ba don haka ya ku musulmi ku cika duniya din nan da da'awa duk inda aka bi ku biyo can duk inda aka toshe ku buga can haka har sai kun isar da saƙon Allah babu waɗanda ya kamata a same su da ɗabi'a ta evangelism irin musulmi because musulmi are the true evangelist on earth ma'ana menene evangelism yaɗa manufa yaɗa da'awa in aka bullo ta ka dubi yadda kiristoci suke yi asibiti ne suka je suka yi shi a garin gwarzo tsakiyar musulmi har yau mutum ɗaya suka samu ya zama kirista amma kuma ba su rufe asibitin ba yau shekara hamsin da ta gabata kuma suna ta tiritin mutanen wannan shi ake kira evangelism musulmi ko makarantar islamiyya ya buɗe kwana biyu kwana biyu shi kenan sai a samu ya rufe ta me yasa ai an nemi shi makirci ai an dame shi ai yo kai in ba ai maka makirci ba baka ci gaba kuma ma yana nuna abin ƙarya ne baka ga yan drama su kansu an nemi su makirci don an yi wa dan drama makirci malami ba shi ne aula ai mishi makirci ba yan drama isu isu su ne wa junansu makirci malam yake cewa وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الأفراد وكما يبدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake gabatar da ainihin wato kanshi ga ɗaiɗaikun mutane faqad kana ya'riduha 'ala al-qaba'il haka kuma ya kasance yana gabatar da kanshi ga ƙabilu alwasida ila makka ƙabilun da suka taho makka lil hajji aw umra domin su yi hajji ko umra awul mawasin ko kuma domin wasu bukunkunan shekara domin a jahiliya ba hajji da umara ce ke haɗa mutane kaɗai a makka ba akwai abubuwa da yawa ana taron kalankuwa to taron kalankuwa kwan ka taɓa zaman ƙauye ka san wani taro ne da ake yi kowa ya zo ya baje irin abin da yake a duniya wato wata kasuwar baje koli ce ta 'yan tauri da 'yan dabo da masu tsubbu da masu maganin gargajiya da duk wani fitsararre ka ga 'yan caca iri-iri ka ga mawaƙa iri-iri to sai bahaushe kira wannan kalankuwa to ire-iren waɗannan abubuwan akwai su da yawa da sukan faru a cikin shekara a makka to a irin wannan lokaci mutanen da ke tahowa su taru a makka domin hajji ko umra ko wani shagalin shekara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan je gabatar da kanshi ya gabatar da addinin shi da ire-iren waɗannan mutane wa zalika annabi yana yin haka ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama liya'awuhu domin su rungume shi su goyi bayan shi wa yansuruhu su taimake shi wa yad'uhum ila tauhidi shi kuma yana kiran su zuwa ga tauhidi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف جابر بن عبد الله يجي من زن الله كسنجينا قبات الدكنش دمتاني بالموقف أولن تأيوى عرفة ko a wurin muzdalifa nan ne ake kira ainihin wato wuraren mawqif ko kuma zaman mina ma'ana duk inda mutane suke taruwa a wuri guda domin a makka alhazai suna barbazuwa a cikin makka ne ba sa haɗuwa a wuri ɗaya kowa zai iya zama anguwar da ya ga dama amma amina suna tare a wuri guda a muzdalifa suna wuri guda a arafa suna wuri guda to waɗannan wurare su ne ake kiransu almawaqif almuqaddasa ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan gabatar da kanshi a duk inda mutane suka taru faqala ga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala rajulun yahmiluni ila qaumihi shin ba wani mutum da zai ɗauke ni ya kai ga dangin shi ya kai ni ga jama'a shi fa inna quraishan domin quraishawa mana'uni an uballiga kalama rabbi sun hana ni in isar da saƙon ubangiji kun ji abin da manzon Allah yake faɗi jama'a da suka hana shi din madadin ya koma ya dunkule ya ce to ai shikenan Allah ya san nayi iya kokari na wannan shine malaman da'awa suke kira alfutur fi majalid da'awa wato ka ɗauke wuta ka kafe to an yi nasara a kanka kenan to kar ka sake haka ya same ka malam abdullahi nasih ulwan malamin da ya rubuta littafin tarbiyatul aulad fil islam Allah ya gafarta mishi ya rubuta littafi da wannan sunan al-futuru fi majalid da'awa yace da dama ba ga matasa sun taso fa kwana biyu sai ka ji sun yi lif na je ka same shi ya aka yi sai ce to sun rufe masallacin sun kore ni daga islamiyyar dalilin ka na daina da'awa kenan eh to dama ba da'awar kake ba ko kun fahimta zama a lokacin da suka hana shi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi quraishawa sun hana ni isar da maganar ubangiji na sai ya koma yana cewa me ala rajulun yahmiluni ila qaumihi yanzu ba za a samu wani namiji ya ɗauke ni ya kai ga dangin shi ba in je can in zauna in isar da saƙon kaga wannan ma menene neman mafita ce to shine idan kun je za ku sai fili a rediyo najeriya kaduna za ku sanya tafsiri za ku sanya karatun hadisi za ku sanya karatun aƙida in suka ƙi sai ku tafi na jiha idan a jihar aka ƙi sai ku kaɗa sai ku tafi ainihin wata jihar idan nan aka ƙi sai ku kaɗa sai ku tafi wata jihar idan aka ƙi a kaza sai ku tafi fm idan aka ƙi sai ku tafi kaza ko kun fahimta jama'a kun zo kuna yin wa'azi abin ya dame su saboda ku ne da hausa ne sun ce ku daina shikenan sai ku tafi sai kuna yin da turanci su sai su ga cewa ba wani impact waɗannan kasusuwan da kuke wa'azin da turanci sai ku rinka tura su kudancin ƙasa kuna turawa 'yan boko kafin wani lokaci sai ga cewa da awar ta yaɗu duk lokacin da mai da'awa wurin tsayuwa ya gagara in ya kale kafar shi ya samu aka rike fuka-fukan tafiya ta yi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi abin da ya so shine ya tsaya a makka ya kafu da kyau sai suka ki shine sai mutanen madina suka rike fuka-fukan da haka sai da'awar ta karfi ko kun fahimta ala rajuli yahmiluni ila qaumihi فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي ba wani mutum da zai taimake ni ya kai ni ga dangin shi in je can in zauna in yi wa'azi in isar da saƙon ubangiji na domin ƙurayshawa sun hana ni wannan hadisi gashi malam yake cewa akhrajahu abu dauda fi sunanihi abu dauda ne ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan wa sahahu al-albani malam nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi Allah ya gafarta musu malam ya ce ka karanta littafin sahih sunan abi dauda lil albani a mujalladi na uku shafi na a mujalladi na uku shafi na 897 lambar hadisi ta 3960 daidai jama'a kun ji wannan abinda wannan karatun yake nuna mana shine me ba tarihin kadai ba amma me zamu dauka a ciki in an hana ka kuma ba shiru za ka yi ba sai ka fito da wata logar ko kun fahimta jama'a yawwa wa kana yas'alu anil qaba'ili qabilatan qabilatan manzo Allah ya kasance yakan yi tambaya dangane da kabilu in ya ga Hausawa a wurin aikin hajji misali sai ya ce to da Allah yadda na isar muku da sakon nan akwai wasu kabilun da kuka sani waɗanda kuma zan je in isar musu da sako sai a ce eh kabila kaza ma sun zo ai ga kabila kaza ita ma ta zo ai ga kabila kaza haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kun fahimta jama'a to wannan fa yana daga cikin aikin malamai in aka tura su aikin hajji shi yasa malami in ya tafi aikin hajji to ba fa zuwa zai shige cikin rumfar 'yan siyasa suna ta zolaye shi sun mai da shi sakarai ba don galibi abin da yake faruwa ga malaman mu za a je aikin hajji ko umra sai je makale wa 'yan siyasa saboda za su rinkai suna jeho mishi dala ashirin dala ɗari biyu dala ɗari dala hamsin riyal ɗari ga jama'a can da suke jin labarin malam wane mai wa'azi malam wane kaza abin da suke tsammani shine me an zo aikin hajji za su haɗu da shi sai kuma suna tambaya malam wani bai zo bane sai a ce ai ya zo a kai ba za ku iya ganin shi ba yana tare da shugaban majalisa in ga ka same shi cikin shugaban majalisar fa ba wa'azi ne yake musu ba a ana zaune ne kawai ana zole shi in wani je dan siyo ɗan wata na'ura malamin ya ce wannan mai jeje ya ce a malam wannan ai ba irin taku ba ce in kuma an gan shi a malam ana ta kwanyin an gan shi da littafi kaga in an gan shi da lahira a hannu a mai izgilanci in ya gan shi da duniya a hannu su yi mishi izgilanci ko kun fahimta amma ya je ya zauna cikin jama'a shi ya biya kujerar hajjin hukumar alhazai ce ta biya mishi wani bawan Allah ne ya ɗauka ya biya mishi ya je ya zauna ya karantar da su kuma ya yi haƙuri da su saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-mu'minu alladhi ya'ishu ma'an nas wa yasbiru ha ila adahu khairun min al-mu'min alladhi la yasbiru ma'ahu au kama kala sallallahu alaihi wasallam muminin da yake zama tare da mutane yake haƙuri da cututtuka da cutar wanda suka yi mai ya fi alheri fiye da wanda bai zauna tare da su balle su cutar da shi gaskiya mu idan ka zauna cikin su zaka yi ta ganin wauta kana bacci wani zai zo ba zai dubi kai malami bane sai bugi kafa ka yace ala gafa ta malam da Allah na da fatawa ne sai ka nutsa idan ka kace to me fatawarka in ka amsa mai sai ka ce mishi to amma irin wannan fatawar tun da ba ta gaggawa ba ce in ka ga ina dan hutawa lokacin ka dan saurara ka dan yi mishi a hankali da nasiha ka ga ya cutar da kai ne amma wannan hakurin da kai shine ya baka darajar da annabi yake cewa zama kana hakuri da su din ko kun fahimta jama'a wani ma ni kai sai ya ce ai mu da muke jin labarin ka wallahi ta muke za mu ga wani babban mutum ne kaga ya ganka ya ganka ni kasantacce ne kawai ya manta cewa irin rigar da ke jikinka irin ta ce a jikin shi ko kun fahimta jama'a hatta limamin arafa irin ta zai sa to duk wani yana daga cikin cutarwar da dole ne malamai su haƙuri to wajibi ne jama'a a lokacin aikin hajji malamai su yi da'awa ƙari akan wannan malamai masu jin harshen turanci da malamai masu jin wasu yarurruka kamar yarabanci da wasu yarurruka kamar nufanci da barbarci wallahi wajibi ne su rinka zuwa cikin waɗannan al'ummomi su ne musu wa'azi don za ka je ka samu wasu mutane waɗanda gaba ɗaya za ka ga suna da ƙarancin malamai cikinsu sai su zauna a cikin hukuma alhazai ba sa jin wa'azi ko kaɗan ba san me ake cewa ba. wasu mutanen sai kayan musu wa'azi da brokin wasu suna nan tsofaffi ne an je an ɗibo su alhamdulillah hausa kan suna da masu wa'azi amma za ka je ka samu an ɗibo tsofaffi daga ina daga cikin ƙasar yarabawa za ka zo ka samu babu malami da ke musu wa'azi da yarabanci kai kana nan ƙasar hausa malami ne kuma da yarabe ne wajibi ne ka je ka zauna cikinsu kana fara wa'azi da yarabanci sai ka ga yanzu ne suka san me ake ciki Profesa ne da yarabe daga nan jami'ar ahmadu bello ya tafi aikin hajji cikin hukuma alhazai ta hausawa jihar kaduna da hausa ake wa'azi shi bai jin hausa kuma ba a yi da turanci sai ranar da aka je wani lokaci aka tara su da aka dan samu wani ya dan yi magana minti biyar da yarabanci da turanci sai ce to shi fa sai yanzu ya san me ake ciki don tun da aka tayo da hausa ake ta magana shi kuma baya jin hausa to shi dole ne in zan yi musulunci sai na ji hausa ba dole ba ne amma su malamai ne dole su san yadda za su isar da saƙo saboda haka duk wani wanda ya san yana jin wani yare idan ya tafi aikin hajji kar ya zo ya tare jikin hausawa ka ne musu wa'azin da hausa su ne maka dariya cewa baka iya hausa ba ga 'yan uwanka can suna buƙatar wa'azin kuma babu mai musu in ka je ka zauna da ka juya ka fara musu sai ka ga suna fahimta a wannan zamanin wallahu ta'ala alam da annabi yake bin waɗannan ƙabilu ƙaba'ilul arab ne annabi kuma yana jin yaren larabci da dukkan salon shi ma'ana kamar yanzu a ce ba kano ne kai sai ka je cikin hukuma alhazai ta sakwatawa madadin a ji kara kananci sai a ji ka juye ka koma sakwatanci sai a ji kajiyo kana katsinanci sai a ji kajiyo kana zamfaranci to annabi duk ya iya waɗannan yarurruka da suke karya harshe daga cikin launuka na larabci don shi ma larabci ba iri ɗaya ba ne na haka duk ƙabilar da annabi ya je ya same su a suwaye banu hanif ne sai ya juya ya juya ya nemi su larabci irin nasu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam jama'a kuna fahimtar wannan saboda haka a ƙashin gaskiya bara na ga irin wannan da muka tafi aikin hajji a ƙarƙashin hukuma alhazai ta jihar rivers ga malamai hausawa zankame ga yarabawa ga nufawa ga ibra ga kowaɗanne irin yare to shine sai aka zo to waya za a yi tsari na ce a'a tsari shine a cikin alhazan nan akwai waɗanda ba sa jin hausa aka ce eh na ce to cikin kuwa ya bai rabe wani ya ɗaga hannu na ce to za ka yi ta wa'azi da yarabanci har a dawo ba za ka yi wa'azi da hausa ba don ka yi da hausa ma dariya za su yi maka ba haushe kowa san halin shi ya fahimce ka fa kayi kuskure amma sai maka dariya da muka je kuwa wannan yayi da hausa wannan yayi da yarabanci wannan yayi da turanci wannan yayi da brokin wani ya je tare yana yi da yar nan da nan sai ga alhazai suna fahimta saboda mai kowa an isar mishi da sako in ka zo kana magana yadda za ga hausawa suna Allahu akbar sun fahimta kenan sai gaba ya rabu yayi shiru dan bai san me aka ce ba balle ya kabbara da an juya an fara shi ma sai ka ji ya fara kabbara ya zama connected kenan wajibi ne akan malamai wajibi ne isar da sako sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu to annabi yakan tambayi kabilu kabilu ويقول سيت يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا كو جماعة كفر لا إله إلا الله ذاك سامو ببيربو وكان لا يفتر عن قول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا النبي بايا كاكاوتاوا بايا كاكاوتاوا بايا تاياوا نون ستوب zai ta cewa ne ku ce la ilaha illallah za ku samu babban rabo qulu la ilaha illallah tuflihu wa kana wara'ahu abu lahab amma fa duk da haka sai da aka samu abu lahab yana yana bin shi a baya a lokacin aikin hajji ne fa da wannan yar damar ta samu kar ku manta an hana shi wa'azi kafin aikin hajji yanzu a lokacin aikin hajji ne sai wannan dama ta samu amma kuma sai abu lahab yana bin shi yasiru khalfahu yana biye da shi a baya wa yaqulu yana cewa innahu sabi'iyyun kadhib sabi'iyyun kadhib ya zo da sabon addini makaryaci ne ya zo da sabon addini makaryaci ne shi kuma annabi yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu shi kuma yana cewa innahu sabiiyun kazib haka ake yi sam karka ji kunya yin wa'azi karka ji kunya shi da ji kunya yayi ƙarya ba innahu sabiiyun kazib mu ma'anar sabi الصابئ الذي أعوج عن ديانة قومه wanda ya karkace daga addinin dangin shi ya zo da sabon addini shine sabi'i to innahu sabi'iyun kazib sabon addini ya zo da shi kuma makaryaci ne kar ku bi shi kuma wannan abu lahabin wane ne wan mahaifin manzon Allah ne ma'ana cin dunduniyar annabi daga cikin gidansu daga cikin family daga cikin kabila shi dangin shi kuma nan yana wa duniya wa'azi ne amma wannan bai sa annabi ya daina ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi wanda ainihin aka faɗi magana Abu Lahabin din nan a ciki gashi mala yace akhrajahu al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da shi a duba Musnad al-Imam Ahmad tahqiq Shu'aib al-Arnaud wa zumala'i إشراف عبد الله التركي أبو جلدي نأشرن بيار shafi na ɗari hudu da hudu lamba hadisi ta dubu ko goma sha shida da ɗari dubu goma sha shida da ashirin da uku wa al-muhaqqiq malamin da ya ta haƙiƙi ya aiki akan littafin wato editing ya ce sahihun da ghairihi wannan hadisi sahihi ne malam ya ce wal baihaqi baihaqi ma rawaito wannan hadisi a duba as-sunan kubra mujalladi na shida shafi na ashirin da ɗaya jama'a kun ji yanzu kun ƙara fahimtar maganganun da na faɗi a baya sun ɓullo ta nan sun hana ko amma kuma da ya samu dama yana yi kuma yana yin ku ji ga wani wakilin su me yake cewa sabi'un kazib amma wannan bai sa manzon Allah ya ce to ya Allah ni dai kaga na gama iya kokari na a'a sai aka ce ne wa kana la yaftar baya kakkautawa cewa yake ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu shi kuma wannan yana cewa innahu sabiiyun kazib sabon addini ya zo da shi makaryaci ne kar ku bi shi amma annabi bai daina ba bai kakkauta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ولم يكن أبو لهب يكتفي بالقول كما فأبو لهب بيطاع أكم فإن وانا مغنر با بل كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن جينا تشوتر دمان زن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كتشي بغو كما كمن تنهكا ويرميه بالهجارة كما ينا جيفا شددوسي حتى أدمى كعبيه حسيد يفرفسا مش إدانوان كفافوان شبدابيو الشريفتين وأنما سدرجة bai haƙi ya rawaito wannan hadisi a cikin sunna kubra mujalladi na shida shafi na ashirin da ɗaya wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya firru minhu har annabi yakan gudu daga abu lahabi din amma fa ba ya daina wa'azin ba amma in ya ga abu lahabi nan sai annabi sai ya canza hanya sai ya kauce saboda shubuha za ta iya faruwa idan annabi ya tsaya har abin ya kai ga tankiya sai kuma a koma a ce to ku dubi yadda yake da yan uban shi ko kun fahimta jama'a haka ya faru cikin hadisin bukhari lokacin da sayyidina ali zai auri fatimatu zahra Allah ya kara mata yarda sai ya tara kuɗi sai ya sai raƙumi guda zai walima ana nan sai ya tafi yana yi shuci yana yi ciyawa yana tarawa in ta taru kuma sai je siyar zai sai raƙumi na biyu kaga bai sai na biyu ba kenan yana tari ne wata rana da la'asar kawai sai hamza kafin ya musulunta ya je sha giya ya tatai sai ya zo sai ya daga ainihin kan sakalin shi wato takobi sai ya sauke tozon raƙumin nan ma'ana sai ya kashe raƙumin wannan guda ɗayan sai aliyu ya zo ya ga wani yanayi mai tada hankali ma'ana kai da kake tara kuɗin guda biyu ka sai ɗaya kuma an kashe shi kaga an yi satin back an koma da kai baya sai Ali ya je kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya zo ya dubi Hamza me yasa kai irin wannan abin Hamza yana cikin maye da ya dubi manzon Allah da Ali sai zabga musu ashab sai ya ce da kai da Ali duk ba bayan ubana bane idan na ci kayan ku kuma wani abu ne to sai Annabi sai ya ja da baya sai ya rike Ali sai suka yi baya mahallin shahid kenan idan da Annabi ya tsaya wani abu Hamza zai iya kawo mai duka zai rama ne zai rama ba ko kun fahimta to koma dai menene ya faru aka je mai za a ce sai a ce yayi damba da wan uban shi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya hangi Abu Lahabi sai ya gudu sai ba shi guri wannan hadisin shi kuma al-Imam Ahmad ne ya ruwaito shi yana nan a cikin ainihin littafin Al-Fathur Rabbani litartibi musnad al-Imam Ahmad na ainihin malam banna a mujalladi na ashirin shafi na ɗari biyu da sha bakwai an fahimta wa ya aribu anhu yana kau da kai daga gare shi annabi yana kau da kai daga abu lahabi wa la yaltafitu ilaihi baya waiwayawa ya dubi abin da yake cewa baya bashi ansa shi annabi yana cewa ku faɗi la ilaha illallah za ku samu rabo shi kuma wannan yana cewa makaryaci ne mai sabon addini kar ku bi shi annabi baya bashi ansa abubuwan da yake faɗi wannan magana tana nan a cikin littafin subulul huda a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da casa'in da biyar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa min abrazil qaba'il allati araba ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nafsahu alaiha daga cikin kabilun da suka fi bayyana waɗanda manzon Allah ya gabatar da kanshi gare su akwai banu amir ibn sa'asa'a kabilar banu amir ibn sa'asa'a suna daga cikin kabilar da suka bayyana a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya zauna da su ya gabatar da kanshi gare su wa muharib ibn fizara da kuma kabilan muharib dan fizara wa gassan da kabilar gassanawa waɗannan gassanawa in kana so ka fahimce su matsayinsu ɗaya da katafawa a wurin hausawa bahaushe naka ce baka tafi ya san waye baka tafi to haka gassanawa suke domin in kun tuna hadisin sai na umar da muka taɓa karantawa muna kawo yadda rayuwar annabi take tare da iyalan shi da kuma ainihin bayanin yadda annabi yake da sahabbai kasusuwa biyar da muka taɓa yin su wajen shekara sha biyar da ta wuce yanzu a cikin wannan lokacin wani lokaci har firgici ya kama sahabbai lokacin da umar yana zaune gida wani makwabcin shi ya zo yana buga mai kofa har sai umar yake cewa lafiya sai ce gassana ya suka kawo hari mahallin shahid kenan wato ana cikin tsoronsu kwarai da gaske to duk da tsoronsu da ake yi manzo Allah ya ji ya zauna da su tambayar ita ce yanzu malaman hausawa sun je sun zauna da katafawa in ka cire sardauna da abubakar gumi ka je ka lissafa malamai nawa ne suka yi wannan aiki ne faja malamai nawa ne suka tashi daga nan arewacin najeriya suka je suka samu 'yan niger delta suka zauna da su duk abin da za ka faɗi na haɗari waɗannan ma suna da shi kashe mutane suke su ba kashe mutane su shi ne abin da ake so ka gane dalilin da yasa na nuna maka waɗannan irin mutane ne don karka ce a to ai waɗannan mutane mutane ne masu sauƙin hali a mutane ne 'yan ta'adda amma annabi ya je ya zauna da su ya isar musu da saƙon Allah yo akwai fitsararre da ya wuce aljani wanda gaba ɗaya zai iya zuwa yanki kunnen ka baka gan shi ba amma annabi ya ya zauna da su ko bai zauna da su ba ya zauna da su an samu musulmi cikin su ko ba a samu ba saboda haka jama'a aikin isar da saƙon Allah aiki ne wanda yake wajibi na fata an gani kai kuma ko da baka da ilimi karka ce a to ai Allah ya sani ne ba mai karatu ba a kana da kuɗi nawa kake ɗaukar albashi cire 10% cire 5% cire 2% a duk wata a samu wata karabka ta da'awa wasu masu tafiya da'awa su je suna nuna wa mutane me addinin musulunci daga kabar ƙwaryar duk wani gari da kake jin labarin shi kana kama hanya ka shiga ƙauyukan garin za ka tausaya wa addinin musulunci hatta a hannun musulmin da ke zaune a ƙauyukan balle waɗanda ba musulmi ba wannan duk ya faru ne sakamakon sakaci da al'ummar musulmi suka yi in ka taɓa masu mulki sai su ga cewa aikin malamai ne in ka taɓa 'yan boko sai su ga cewa limamai ne da wannan aikin amma aikin da'awa ta musulunci medical doctor ne kai ko pharmacist injiniya ne kai ko ko civil servant kowane iri ne kai aiki ne akan ka matar aure ce ke ko bazawara ce ko budurwa saurayi ne kai ko ɗan gayu ne matukar musulmi ne akwai mas'uliya akwai responsibility akwai nauyin isar da sako akan ka da gwargwadon halin da ka samu kanka har ɗalibai a cikin jami'o'i me kuke yi kuna isar da saƙo ko kuwa sai kun ji za su beauty contest ku tattali bulala ku je ku hausu da duka wannan ba wa'azi bane wannan ba da'awa ba ce ko kuwa kun rana kun ware wata rana ɗaya ce jihad day za a yi wa mota mss bana a ce jihad day kowa ya sa rawani toban day sisters day eh hadi da'awa la ana so ka zaunar da mutum ne bayan ka shimfiɗa mai atmosphere mai kyau ka shimfiɗa mai yanayi ya daɗe yana kallon mu'amalarka yaya kake kaza ya kake kaza ran nan sai ka zo ka same shi ce kana da magana da shi ne za ku dan zauna kaza kaza sai ku tattauna amma ba wai kawai shikenan sai ka je wai sai ka samu wai wai mail box din shi wato inda yake saka wasiƙu abin nan din shi na gidan waya sai ka je sai ka dan saka pamphlet a ciki nan tambaye ka sai ka ce a kullum muna saka mishi pamphlet duk ranar juma'a ka sani ko bai karantawa kana buƙatar ka je ka zauna da shi amma kafin haka tukuna sai ka cire mai tsoro sai ka cire mai shubuhohi sai ka cire mai duk abubuwan da aka saka mashi a zuciyarka don kada ya saurare ka amma kana makwabta da shi kullum sai dai ka harare shi in ya ce maka good morning sa sai kai banza da shi kuma gobe ka zo ka ce in ya leko ta kofa ya kana buga kofar gidan shi ai dubawa zai na tukuna ya sa sakata da kyau ya san ba lafiya yo mutum ya wuce ka a kofar gida ya ce good morning sa kai banza da shi gobe kanwar shi ta wuce ta ce good morning sa ta yi banza da ita saboda kai ustazu ne shi kuma ba musulmi ba ne ita ta sa mini jeans ko mini skirt shi kenan jibi kuma sai ka ji wannan wa'azin sai ka ce to yanzu bari ka je gidansu jacob za ka yi mishi wa'azi sai ya ji kana kwankwasa kofa who is that sai ne ko sai ganka sai ce my god ya san rana ta ɓaci me ya kawo ka haka ne ko ba haka ba haka ne. sai ka shimfiɗa mai yanayi zai zo ya wuce ya gaishe ka sai ka miƙa mishi hannu sai ku gaisa my friend how are you how is studies how is kaza how is kaza go club sai ji daɗi ah to ba wani mugun magana da za a faɗi a kanka wanda zai gamsu to ran da ka ce kana da buƙatar yau za ka zo gidan shi zai ga cewa ai wannan is, is, is a honor is an honor to him wannan daraja ce wannan girmamawa ce wannan mukami ne ma kai za ka zo gidan shi na haka kafin ka zo ya shirya in kanwar shi tana sa miniskiyar zanen sai ce ta dan samu zane ta sa in ka je kuma ba magana ba ku ta awa ɗaya ba magana ce minti biyar minti goma shikenan sai ka taso a hankali ko kun fahimta jama'a fama din wato tsarin da'awar daga annabi ne muke ɗauka saboda Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzon Allah alheri ne abin koyi ne komai nashi daidai ne to duk abin da ka gani na manzon Allah to shine yafi kyau to daga wurin shi ake so a ɗauki salo daga wurin shi ake so a ɗauki format daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama za a iya ko menene yana da makwabta yahudawa yana da makwabta kiristoci ya zo suna ta gaba da shi bayan kwanaki sai ga su suna turo 'ya'yansu kuma su zo su yi mishi shara su zo su yi mishi house help bayan lokaci ɗaya daga cikin ɗansu ba lafiya gashi annabi ya ɗauki ƙafa shi mai daraja ya je gidan da yahude yanzu wani ustazin bai taɓa shiga gidan kirista ba saboda imani kuma ya ce shi ahlus sunna ne to annabi da yake shi kuma baban sunna ne shi ne sahibu sunna ɗin gashi ya ɗauki ƙafa shi mai daraja ya shiga gidan yahudawa kuma wai ne ya je yi nema gaida mara lafiya mara lafiyan wani iri ba yahude ba yahudan wani iri house boy boyi boyin shi amma da ya je sai dubi yaron ya shiga wani hali sai ce kai ka musulunta mana ka faɗi la ilaha illallah mana sai yaron yana kwance sai ɗaga kai sai kalli baban shi sai baban shi ya ce mishi afai abal qasim kai da'a ga baban qasim kuna jin wannan musulunta rana ɗaya ne kawai aka zo shi kenan saboda ya iya li'irabi sai yana da digiri na larabci saboda yana da digiri arabic and islamic studies sai ba haka bane dole ne a bi irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaka wa murra da kabilan murra tun waɗannan kabilu ne waɗanda ka je kana karanta miyagun mutane ne 'yan ta'adda ne amma annabi ya je ya zauna ya musu karatu وحنيفة ده قبيلة بنو حنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وكندة كذي قبيلة في امرؤ القيس دك النبي يا جازونا دسو من قبائل اليمن ده cikin قبيلون ainihin wato Yaman وكلب ده قبيلة بنو كلاب kiristoci ne mafi yawancin su kuma amma annabi ya ji ya zauna da su wal haris ibn ka'ab da kabila haris ibn ka'ab wa uzra والحضارمة وبكر ابن وائل ممن سكن جوار فارس waɗannan ƙabilar bakar ɗan wa'il suna daga cikin ƙabilar da ke zaune a boda ta ainihin ƙasar farisa har su sai da manzon Allah ya je zauna da su wa banu shaiban ibn sa'alaba da kuma wa bani shaiban ibn sa'alaba da ƙabilar shaiban ɗan sa'alaba wa fihim al-musanna ibn al-harith a cikinsu akwai wani babban mutum mai suna al-musanna ibn al-haris al-shaibani babban mutum ne wa kana kabiran fihim shine babban su kuma manzon Allah ya zauna da su amma bai ka ji sakamakon zaman walakinnahum lam yastajibu sai dai basu amsa ba basu musulunta ba wa in tafawatat rubuduhum ko da yake irin raddin su irin yadda suka ba da ansa ya sha bamban wasu sun nuna ba za su musulunta ba wasu sun yi ashar wasu sun kaba rigarsu sun tashi wasu sun yi habaici maganganu iri-iri ai mun ji a baya irin yadda aka yi ko to haka abin ya ci gaba baina raddin qabihin kama fa'ala banu hanifa tsakanin masu yin mummunan raddi kamar yadda banu hanifa suka yi aw raddin ghairi sayyi ko kuma raddin da ba mummuna ba kama fa'ala banu shaiban kamar yadda banu shaiban suka aikata waɗannan bayanan gaba ɗayansu malam profesa zai ya ɗibo su ne daga littafin ibnu kafir mai suna albidayatu wan nihaya mujalladi na uku shafi na 138 zuwa 144 wa kanar hadhihi almawasim malam yace waɗannan lokuta na taro na shekara sun kasance fursatan linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata dama ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama liyaltaqiya bi kasirin min alqaba'il alarabiyya wata dama ce wadda take ba da damar annabi ya haɗu da da yawa daga cikin ƙabilun larabawa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ina son a nan muna karanta tarihi ne amma ku rinka ɗiban darussan tun kafin a je ga shekara da lokacin bukukuwan shekara dama take zamewa ga annabi wajen haɗuwa da mafi yawancin ƙabilun larabawa min shimalin biladi tun daga ainihin wato arewacin ƙasar makka kenan al'arabiya ko ƙasar larabawa wa min junubiha haka kuma da ainihin kudanci wa min manjawarin rom da waɗanda suke kusanci da ƙasar romawa wato ƙasar turai ƙasar rom aujawarul furs ko kuma waɗanda suke da kusanci da ainihin wato ƙasar farisawa duk wannan mahaɗa takan ba da dama kamar yadda idan muka tafi aikin hajji jama'a sai ka ga mutanen garin kebbi sai ka haɗu da su a daidai lokacin da sai ka haɗu da na wukari a daidai lokacin da sai ka haɗu da na adamawa a lokacin za ka haɗu da na gombe a lokacin wasu sun zo daga mina wasu sun zo daga bidda wasu sun zo daga port harcourt wasu sun zo daga bayelsa ko'ina dama ce da za ta haɗa maka mutane masu ɗimbin yawa wadda wannan damar in ka ce za ka kewaya ta a nan ƙasar ba za ka iya ba to me ya kamata sai ka je sai ka gabatar da kanka ka je ka samu shugaban hukuma alhazai ta jihar niger shugaban hukumar alhazai ta jihar edo ka je ka samu shugaban hukuma alhazai ta jihar sokoto ka gabatar da kanka ranka ya daɗe suna na wani yana daga cikin abubuwan hatta yadda ake magana da manyan ma'aikatan gwamnati da yadda ake magana da sarakuna da yadda ake magana da 'yan siyasa ustazai sai kun iya dole sai saboda kai ka ɗauki wa kai ka ce waye yanzu ka je to ba haka ba ce to kai ne kai ne shugaban hukuma alhamin eh to na zo wurin ka ne ba ladabi a cikin gabatar da magana kana zuwa a assalamu alaikum wa rahmatullah ranka dade barka da aiki ya akai da aiki kai ranka dade kuna aiki ce to alhamdulillah ai algafar ta malam addu'an nan taku daga ce salati ga annabi arana to ka gyara yanayi ka yi shimfiɗa mai kyau sai ka ce to ni ne wani ranka dade ce a a a a a a sai ka ji shi ba lokacin assalamu alaikum algafar ta malam ai muna jin labarin ka wai wai wai wai kai hajjin nan ta yi mana kyau to sai ka ce to ina son ne labai ka bani lokaci da zan zo ka haɗa ni da alhazanka zan yi musu wa'azi zan yi jawabi sannan za mu ƙara addu'o'i ko kun fahimta dole sai an koya ustazai haka saboda wani kawai zai ɗauka ɗan uwan shi ne ustazai ne dai kawai zai ce salamu alaikum sai ka ba dole ma'aikacin gwamnati yana da yayi darakta yayi famsa yayi minista yanzu shine amirul hajji ba wai za ka dube shi ne a bai iya kawa'idi ba karkai haka inna Allah la yansuru hadha ad-din manzo Allah yace walau bi rajulin fajir Allah ne zai amfani da shi ta hanyar ka ka isar da sako amma sai ka shimfida yanayi mun ji yadda annabi yake musu in yaje sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama gashi aka ce ya je ya zauna da kabilar Shaibanu dan Sa'alaba a cikin su akwai wani dattijo mai suna al-Musanna ibn al-Haris al-Shaybani وكان كبيرا فيهم شيني ببأ تكنسو ولكنهم لم يستجيبوا بس أنسابا كو مكدي تيوا وإن تفاوتت ردودهم بين رد قبيح كما فعل بنو حنيفة أو رد غير سيء كما فعل بنو شيبان وكان هذه المواصل waɗannan lokuta na haɗuwar aikin hajji da umara da tarurrukan shekara sukan kasance fursatan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata dama ce ga annabi liyaltaqiya bi kathirin min al-qaba'il al-arabiyya min shimal al-bilad al-arabiyya wa min junubiha wa min man jawar roma aw jawar al-furs dama ce da annabi yake haduwa da su zaka je ka ga a wurin aikin hajji zaka je ka haɗu da yan Ghana zaka haɗu da yan Benin Republic zaka je ka haɗu da mutanen Mali zaka je ka haɗu da yan Senegal shi yasa dole ne kai kuma ka shirya kana jin turanci turancin ka yi kyau kana jin larabci ka iya larabci mai kyau zaka je ka samu mutanen Mali mutanen Senegal mutanen Cote d'Ivoire zaka je ka samu wasu sai dai kai musu magana da larabci kana jin fulatanci za ka ga mutanen gini conakry za ka zo ka same su fulani ne su kuma an kawo musu azi da fulatanci za su ji za ka je ka haɗu da bare bari sun zo daga ƙasar borno za ka je ka zauna da su dama kai da barbare ne amma an haife ka a zari amma ka iya barbarci to wannan in ka je sai ka je ka tinkare su kana zuwa kar kai musu magana da hausa kana zuwa fara da barbarci yanzu nan sai ka ji sun amsa a a to shi kenan na gida ya zo kenan so ko kun fahimta jama'a akwai muhimmancin ka gane darajar yare a fagen da'awa ba abu ne da ake wasa da shi ba saboda da yawanci nan an zo an haife mu a zaria ni ba fulatani ne kai ba nufe ne wannan ibra ne wannan bayarbe ne wannan kaza ne kowa wai yana da an haife shi cikin hausawa he is contented nan da ka koma cikin danginka sai su watsar da kai saboda baka iya ba kai ba dan dangi ba ne ko kun fahimta jama'a wajibi ne ka san wannan saboda asali a nan baya muka ji wani abu shine ne na daga cikin karfafuwa da Allah ya wa annabi shine Allah ya turo shi a cikin mutane masu kabilanci wannan kabilancin nasu ne na son danginsu don haka ba za su yadda a wulakanta shi ba amma su za su iya wulakanta abinsu amma wani zai wulakanta sai su ce ba su yadda ba to mu kuma ka dube mu a ƙasan nan da zaran yanzu kai ɗin nan bai rabe ne kana zuwa kana fara wa'azi suka ji kana yi da hausa to yan uwanka ya raba ko kaɗan ba burge su kai ba amma ka je ka juya da yarabanci aha to sai kaga ko fatawa ce wurin ka za su tawo ba za su tafi wurin wancan bahaushen ba ina son ku fahimci wannan da kyau shi yasa za ku ga malamai hausawa da ke tahowa daga oyo ogun ondo lagos na ka je aikin hajji in suka tabbatar cewa cikin alhazan akwai hausawa da hausa suke musu wa'azi saboda asali ka san wannan yana da tasiri a cikin al'ummar mu na haka duk wani bayarabe ko bafulatani ko ibra ko banufe da aka haife shi a nan cikin hausawa kar ya sake ya wulakantar da yaren shi amma galibinmu yanzu nan ba mu iya yarurrukanmu na asali ba ko kuma mun iya sai ka samu abin duk kame kame ne in ya shiga cikin dangi sai ka ga suna cewa kai wannan kaɓata eh ka bata you are lost amma ya kamata da ka shiga cikin su ka narke ka fara juyawa sai su fahimta shikenan yasa kun ga yana daga cikin taimakon Allah da Allah ya mana a garin nan da aka samu ko da ike iya da watan azumi ne amma abin ya ne mana albarka duk inda za a sa tafsiri da me ake sawa da hausa za ka samu sai uwa ahalin sunna suna yin tafsiri da yarabanci wannan ya taimaki da awas sunna fiye da yadda kake tunani a tsakanin zaria da kaduna ina ma a ce nufawa su fara yin haka ana nan ana nan ana nan ana tafsiri da hausa a cikin garin maiduguri sai ahalin sunna nan da nan su abubakar kari nan da nan kyari sai suka sa tafsiri da me da barbarci aqidatu tahawiyya da barbarci su malam wani da su duk ga sunan jama'a bukhari da barbarci sai na ce madalla abin da muke so kenan amma bahaushe yayi da hausa kai da ba bahaushe ba kai da hausa ka zo kana yin hausa kuma su ne maka dariya ko kun fahimta sai da aka sai ka zama jemage hausa sun yi maka dariya nan kuma ƙabilunka kuma su ne maka dariya hausa ne maka dariya baka iya hausa ba shi yasa yanzu kaga muna da aqidatu tahawiyya da barbarci ana nan ana bukhari da barbarci tafsirin alqur'ani da barbarci aqidatul ibnu taymiya din nan wace ce wasatiyya da barbarci masha Allah to haka muke so ba laifi kai da Hausa kuma saboda akwai inda za Hausawan za su je amma yaya asalin danginka ina son ku fahimci wannan yana da alaka abubuwan nan da nake magana saboda haka in aka je aikin hajji haka ka iya turanci eh to sai ka je ka samu mutanen bayelsa su kuma za ga suna da karancin 'yan yaransu masu jin yaransu kuma waɗanda suke musulmi ne ƙarshe ma sai ka ga duk hukuma alhazan babu wani ɗan ƙabilarsu wanda ya iya yaransu sannan sai ka lura in kai turanci mai kyau ko to ka juya ka yi burokin na akwai wasu tsofaffi waɗanda su kuma burokin ɗin nan shine suke ji haka bara har kulla majalisi na ifta'i muka rinka yi da brokin sai ka ga mace ta zo ta ce check check check kenan check i want you to explain for me because i never understand kwata-kwata that big big grammar wey the other alpha do so explain to me to brokin take nufi wai wani ya je ya manya-manyan grammar ita da ta fahimta ba na sha faɗa muku wannan maganar wallahi responsibility ne akan masu jin brokin ko su zauna su yi tafsirin qur'ani da brokin a ce Allah subhanahu wa ta'ala sai sam ne da gree eh saboda da ka faɗa haka sai wani ya fahimta yawa Allah ya ce ne da gree Allah wani kake sarki ya taimaka to jama'a kun dai ji wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace naqifu ma hadha al maqta min as-sirah an-nabawiyya li na'khudha minhu al-fawaid at-taliya wannan bangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mu tsaya mu ɗauki fa'idojin nan waɗanda suke zuwa kamar haka أولا نفرق نلحظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس من خلال تلاوة آيات من القرآن الكريم malam ya ce abu na farko mun lura cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kirayen mutane a tsakankanin karatun alkur'ani da yake musu ai a baya mun ji ko cewa yana da'awar yana karanta musu alkur'ani fa suwaid ibn samit suwaid dan samit din nan tala alaihi shay'an min alqur'ani alkarim manzon Allah karanta mishi alkur'ani mai girma والطفيل ابن عمرو الدوسي هكذا أيمين واتو طفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه شيما أيضا تلا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفات أنقاني تلا عليه الرسول صلى شيئا من القرآن الكريم من ذا الله كرن تامي القرآن فأسلم في الحال ننتا كثير مسلمتا وكان يتلو القرآن الكريم asna'a ardu da'awatihi alal qaba'il manzo Allah ya kasance a daidai lokacin da yanayi yana gabatar da da'awar shi ga kabilu yanayi kuma yana karanta musu alqur'ani gashi a ƙasa mala yace undur masalan ala zalika qissatu wafd iyas ibn mu'az ayarin ainihin iyas dan mu'az a lokacin da suka yi ayari suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'a qaumihi wannan mutum mai suna iyas tare da shi da jama'an shi da suka zo inda ma qadimu min al-madina aradu alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam al-islama wa tala alaihim al-qur'ana annabi yana makka suka zo daga madina su lokacin bai koma madina ba da suka zo manzo Allah ya bayyana musu musulunci kuma ya karanta musu al-qur'ani malam ce wannan magana tana nan Ahmad al-Banna ya ruwaito ta kamar yadda ta zo cikin fatu al-Fathu rabbani wato wannan tartibi ne na musnad al-Imam Ahmad a mujalladi na ashirin shafi na 266 zuwa 267 wa qissatu wafdil aus wal khazraj haka nan kuma kissar ayarin aus da khazraj allazina qabalahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama li awwal marra fil madina waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko fi sanati al-hadiya ashar min al-bi'sa waɗanda manzon Allah ya zauna da su a karan farko a shekara ta goma sha ɗaya bayan an aiko shi kaga yana saura shekara biyu da hijira ya zauna da waɗannan ƙabilu na ausu da hazrat aidan watala alaihim alqur'an alkarim su ma ya karanta musu alqur'ani mai girma waɗannan maganganun malam ya ɗibo su ne daga mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da takwas a cikin littafin ibnu kafirin mai suna albidayatu wa nihaya kenan kamar yadda muka faɗi za ka karanta musu alqur'ani inda wata mas'ala take mai girma ita ce a yanzu da Allah ya kai mu an rubuta alkur'ani an fassara shi za ka iya ɗaukar translated version na alkur'ani da turanci ko yarabanci ko wani yare ka ɗauka ka ba wanda ba musulmi ba wannan magana ingantacciyar magana ita ce a'a saboda shi alkur'ani ɗin ba kamar bible ba ne shi zai iya ɗaukar bible ya baka amma gaskiyar lamari mu a musulunci akwai sharaɗin ba za a ɗauki alkur'ani ainihin a bashi ba saboda bai san kaddisiya ta alkur'ani irin yadda mu za mu mutunta bible a matsayin an ce mana kan mu wulaƙanta littafansu su ba a ce musu kasu wulaƙanta namu ba to amma so da dama in muka yi irin wannan magana mutane sukan ce to in na gan shi da ƙur'ani na turanci ya zan yi wannan kuma ba ka da laifi a kan ya abin nan domin abu ne da zai iya zuwa bookshop ya je ya siya amma kai dai kar ka ɗauka ka bashi amma kuma za ka iya bashi website na intanet inda zai je duba zai samu translated version na alkur'ani zai iya samun audio kamar sultan.org da muka sha faɗi akwai complete version na alkur'ani a cikin shi da turanci akwai da faransanci akwai da harshen harsuna daban-daban ga sunan a cikin wannan sultan.org za ka iya bashi amma kamar laccoci irin na su Professor Bilal Phillips laccoci irin na su Khalid Yasin waɗannan za ka iya bashi ya je kalla shi daga cikin ayyukan da suke akan mu jama'a kamar yanzu ainihin resources na Khalid Yasin Allah ya sani ba da nufin kasuwanci ba muke siyo asalin original copies din wanda kowane copy ɗaya yana tashi wajen dubu ɗaya da ɗari bakwai ko da ɗari takwas a kuɗin Najeriya kuma ko sun zo da shi nan haka suke sai da shi dubu ɗaya da ɗari bakwai zuwa dubu biyu sai mu ɗauka sai mu haɗa kamar lakcoci kamar guda biyar akan DVD guda ɗaya sannan yanzu za mu zauna za mu yi aikin cire muryar a sami MP3 nashi sai zama za a iya yaɗa shi cikin sauƙi to kaga irin wannan zaka iya bashi ka ce mishi buɗe bluetooth ɗinka zan turo maka wani audio ya ce akan me ya ce bari dai ka ji shi you will like it I know you love it za a iya musu haka saƙo ne a isar musu saboda shi kanshi Khalid Yasin a lokacin laccocin shi yana ba su dama suna zuwa wurin laccocin su zauna ba musulmi ba ne za ta zo da mini jeans da mini skirt su zo su zauna idan ya gama sai ce who wants to make a testimony on islam wani ne zai faɗi kalmar shahada game da addinin musulunci sai ka ga 'yan mata ga su nan guda tara an jera su ya ce ku ce ashadu allah ilaha illallah ya samu minti biyar minti goma ya musu bayanin addinin musulunci sannan matar shi ta komar da su gefe guda ta yi musu bayani aiki ne a kanmu jama'a wallahi tallahi aiki ne we must convey the message ɗaya daga cikin titles ɗin wulacocin shi kenan je dole ne mu isar da saƙon saƙon da annabi ya bar mana a matsayin amana dole ne mu isar saboda shi ya tara musulmin zamanin shi ya ce alahal jama'a na isar muku da saƙo suka ce na'am sai nuna sama ya ce allahumma fashhad Allah ka shaida me yake nufi waɗannan mutanen su kuma su je su isar a lokacin da aka isar da wannan saƙon da ni da kai ba ma gurin da mahaifina da mahaifinka ba sa wuri da malamina da malaminka ba sa wuri amma ya aka yi musulunci ya zo gare mu waɗannan mutanen sun yi aikin isarwa haka ne ko ba haka ba wane shiri muke mu isar da musulunci in the next 500 years to come in Allah ya nufin duniya za ta shekara 500 wani shiri muke dole ne ga su ibnu kafirin yanzu ibnu kafirin wannan littafin yau shekara 600 da rubuta shi da wani abu duk aikin da'awa ne me kake shirin kai kuma ka yi wanda za ka yi documentin musulunci ya isa ga wasu ko kun fahimta jama'a sai sa na sha gaya muku daga cikin babban aikin shine abin da sardauna ya rinka yi shine abin da shi umar musa yar abuwa ya yi mu je mu ɗibo 'ya'yansu domin wani lokacin musamman yadda yanzu ta cuɗe shiga wasu wuraren kuma akwai wani halin da zai iya biyo baya wasu 'yan uwanka musulmi ne in sun ga cewa za ka tafi da awaka za ta ƙarfi a wani wuri suna da hanya mafi sauƙi da za su je su ɓata sunanka sai zama madadin da'awa ka ƙare da hayaniya da hukumomi to me yasa ba za ku samar da wuri da za ku gyara ba sai ka je ka kai ziyara jihar akwa ibom ka je jihar cross rivers ka je garin ogoja ko garin ikom ka je ka kai musu ziyara kwana ɗaya ka kwaɗaitar da su wanda ya so ya ba da ɗan shi bayar da 'ya'yan shi zo ka zaunar da su ka karantar da su wannan yana daga cikin abin da zai saurin yaɗa da'awar mu shine bayan lokaci waɗannan 'ya'ya in suka koma su 'yan gari ne ba su da matsala wani garin ka je ka zauna sai su je su saka ka a cikin wani communal clashes ɗinsu wani rikicin ƙabilanci da ke cikinsu kowa yana ƙoƙarin ya ja ka don ya amfani da kai amma ka ja ka ɗauko ɗan garin ya yi karatu in ya koma da yaren garin ne ba za su ringa ganin shi bare ba ko kun fahimta jama'a shi yasa kamar yadda na sha faɗa mana wannan yana daga cikin hikimar jami'ar islamiyya da ke madina ta ɗibi 'ya'yan musulmi daga ko'ina a duniya ta karantar da su su koma su je ainihin ƙasashensu su isar da saƙonni ko kun fahimta jama'a inna ma kawai matsalar da ake samu kamar yadda nake ta faɗi din so da dama wani in ya karatu madadin ya koma garinsu ya zauna don da'awar sai kuma ya ce bari ya dawo cikin wasu mutane ya zo ya zauna kullum kuma a rinka kyare shi akan bai iya kaza ba kuma kawai matsala ce ta kabilanci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda haka jama'a kun ji wannan magana malai ce wa kana mus'abun ko radiyallahu anhu fil madina kama sayati yaksuru min tilawati alqur'ani أثناء دعوته قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم wani sahabi mus'ab in ba kuma manta ba mun kawo tarihin shi a cikin karatun baya a takaice mu kawo tarihin shi wani dan hajiya ne uwar shi mai kuɗi ce a makka saboda tsabar kuɗi aka ce ita ta yi burin ta haifi ya mace ne domin ta rinka makalkala mata gwalagwalai domin a ga cewa wannan yar hajiya ta haɗu sai kuma Allah ya ba ta ɗa namiji sai ta ce duk da haka sai ta nuna akwai abu riga ike sawa mai tsada sai ta sa a yi mishi warawarai da mundaye irin na 'yan mata na zinare da diamond sai ana sa mishi a jika sai ya karbi addinin musulunci ta juya mishi baya muka ji cewa yunwa kamar ta kashe shi ta wulakantar da shi shi ne annabi ya turo shi ya taho madina kafin annabi ya zo madina shi ya fara isowa idan ka zo masallacin kuba a yanzu ka fito ta kofar hagu da kuba sannan ka kalli daidai wannan nahiya inda kofar take kallo za ka hangi wani karamin masallaci wannan masallacin shine masallacin da mus'ab ya ainihin kafa mus'ab ibn umair dab da masallacin kuba a nan yake musulmanci yake sallah abinda malam yake cewa a nan mus'ab ya kasance da ya iso madina yana yawaita karatun alkur'ani a cikin da'awar shi da yake tun kafin annabi ya hijira ya zo garin shi mus'ab ya riga annabi zuwa madina sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mala yace wa inna lil qur'ani al karim ta'siran ajiban ala nufus alqur'ani mai girma yana da tasiri mai ban sha'awa ga zukata روى البخاري رحمة الله رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم قال إمام البخاري رويت حديثي دقى صحابي جبير بن مطعم الله يكارى مش يردايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور نادما زن الله أسلم مغربا أنا كرت والطور wa kitabin mastur falamma balaga hadhihi al-aya da annabi ya kai karatun wannan aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun kada qalbi yatayir wannan sahabi ya ce da na ji waɗannan ayoyi da irin lugudan saƙon da suke ɗauke da shi ya ce zuciyata kamar za ta tashi sama sarki ya tabbata ga Allah ya kamata mu ma hausawa mu ji mai ayoyin ke cewa dan shi balarabe ne da yaren shi ake abin dan haka da ya ji abin ya girgiza ka san na daga cikin matsala idan ana karanta alkur'ani baka jin abin da ake cewa shine za ga so da dama ana karatu a ka'aba sai ga liman ya fashe da kuka sai ga ana ta kuka bahaushe sai ka ga idan shi kyaf kamar soyayyen kifi saboda bai san me aka ce ba bai san ina aka kwana ba bai san ina za a tashi ba har wata ran mun fito wani ya ce kai ni liman yau wata aya aka saukan ne malam na ce a wannan ce dai da ke qur'ani yace to na ji abin ne kai bai sai kasa magana na ce faɗi ya ce aini wato shuren ne ya ɗauko karatu sai ya fashe da kuka ya sake ɗaukowa ya fashe da ya sake ɗaukowa ya fashe da kuka aka tsaya aka rushe da kuka tukuna kamar na kusan minti ɗaya shi ne da muka fito wannan alhaji yake cewa kai wai wata aya ce ta sauka ne na ce a Allahu akbar bahaushe na tanko mai kan bashi malam yace sahabi yace falamma balaga hadhihi al-aya da annabi ya isa ga wannan aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun waɗannan kafirai da ke jayayya suna jin an halicce su ne haka siddan ba tare da komai ba ma'ana haka siddan ne suka samu ba tare da Allah wanda ya samar da su ba yo ko kuwa su ne ne mahaliccan am khalaqu samawati wal ard shin su ne suka halicci sammai da ƙasa ne bal sai Allah ya ce ko ɗaya wallahi ba ɗaya ba a halicce su ba tare da komai ba ba su ne mahalitta ba ba su suka halicci sammai da ƙasa ba balla yuqinuna kadai ba su sakankance game da gaskiyar da ake gaya musu bane ba su yarda da ita ba Allah ya sake cewa am indahum khaza'in rabbik shin tafkokin ubangijinka a wurin su yake ne da suke tunanin kai baka cancanta a raba a baka wannan daraja ba am humul musaytirun ko kuwa su ne waɗanda suka mamaye duk albarkatan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa bayan shi a nan Allah yana ishara ne dangane da raddi da suke na ganin cewa bai dace annabi ya zama shine manzon Allah ba sai Allah yake cewa to taskokin Allah a hannunsa suke ko kuwa sun mamaye duk wata albarka ta Allah ne yadda yake babu wani wanda zai samu sun riga sun yi babakere babu ko ɗaya ma'ana Allah yana da ikon ya aiko wanda ya so a matsayin manzo ya bai wanda ya so arziki ya ɗaukaki darajar wanda ya so wannan mutum ya ce a lokacin da ya ji wannan magana a lokacin fa ba musulmi ba ne ya ce ka da kalbi ya tsaye zuciyata kamar za ta tashi wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari lamba hadisi ta dubu hudu da ɗari takwas da hamsin da hudu duba fatihul bari mujalladi tun takwas shafi na ɗari shida da uku malam yace wa kana jubair waqtaha ala shirki a wannan lokacin fa jubair din yana kan shirka shi kun gane don kun san an samu wani lokaci ka'aba din bata zo hannun annabi ba sallallahu alaihi wa sallam annabi zai zo yana sallah to da magariba ne sai annabi ya zo yana sallah sallan magariba ya karanta suratul tur a ciki wannan sahabin sai aka yi daidai yana ka'aba din da magariba ya ce yana zaune da ya ji karatun sai ji zuciyar shi kamar za ta tashi sama tasiri na alkur'ani ake so a nuna maka ko kun fahimta jama'a to malaman hadisi su kuma da suka dubi wannan hadisi sai suka ce wannan hadisi dalili ne akan ana karɓar riwaya a wurin musulmi amma riwayar da ya ji ta a lokacin yana kafiri lokacin da ya ji annabi yana karatun suratul tur a lokacin shi kafiri ne amma a san da ya bada labarin fa yana musulmi sai malamai suka karba malamai suka ce dan haka musulunci sharaɗi ne na bayar da riwaya amma ba sharaɗi ba ne na karɓar riwaya a lokacin da yake kafiri ya karɓi riwaya to in ya kawo muku wannan riwaya yana kafiri ba za ku karɓa ba amma yana kafiri ya karɓa yana musulmi ya isar muku to za ku karɓa malaman hadisi suka ce abin da yasa saboda lokacin da yake kafirci idan ya ba da labari ba za a amintu ba zai iya yin ƙarya amma a san da yake musulmi musuluncin shi zai hana shi ƙarya wannan ana maganar musulmin ba da bai lalace ba yana ƙarya dukkan musulmi musuluncin shi ya cancanta ya hana shi ƙarya amma ina so ku gane dalilin kawo wannan shine ne tasirin da ƙur'ani yake da shi ga zukata to kuma wannan tasirin yana da alaƙa da ƙur'ani ko to yana da alaƙa da kuma mai karantawa shi yasa ake so in kana karatun alƙur'ani ka gyara muryarka saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa muryar da take kyautatuwa wajen karatun alƙur'ani tana ƙara ƙur'ani kyau dama shi alƙur'ani kyakkyawa ne to idan ya samu kyakkyawan murya sai ya ƙara kyau ومر معنا أن عمر رضي الله عنه لما سمع آيات في أول سورة طه أذعن وآمن بعد أن ضرب ختنه ولطم أخته sannan mun wuce a baya tarihin sayyidina Umar a lokacin da ya ji wasu ayoyi a farkon suratu Taha azza'ana sai ya gamsu ya natsu wa amana ba'da an baraba khatnahu sai yayi imani bayan ada ya daki sirikin shi abinda ake nufi da khatun khatun siriki wanda ke auren kanwarka ko yakka ku kiyaye larabawa suna bambance tsakanin sirikinka da kai kake auren yashi kana auren yashi don haka kai siriki ne a wurin shi da hausa ko kamar wa kama aliyu don haka aliyu da usman sai a ce sihira rasulullahi sallallahu alaihi sirikai ne sihiru da sado to sai kuma ne wanda kuma kai kake auren yan shi shi kuma fa mai sunan shi da larabci ha alhamdu ha hamu hamu yana daga cikin al'asma'u sitta allati turfa'u bil waw تنصب بالالف وتجر بالياء حمو na fata an gane sai ce haza hami wannan surikina ne ai uban matata kenan haza suhri wannan surikina ne ai yana auren yata haza khatmi wannan surikina ne ai yana auren kanwata ko yata amma shi da wuce gaba ɗaya sai ce ne suriki na fata an gane bayan ya daki wannan da ke auren ainihin wato kanwashi wala fama uktahu kuma ya mari kanwata shi shi Umar walidhalika dan haka nalhadu anna kuffara quraish dan haka ne za mu fahimta cewa kafiran quraishawa kanu yakhshawna hadha alquran sun kasance suna tsoron wannan alqur'ani wa yuhadhiruna kulla qadimin ila makka min alistima'i ilayhi suna tsoratar da duk wanda ya iso makka akan kada ya saurari alqur'ani كما مر معنا قبل قليل في قصة الطفيل وغيره كما يبدو جبات قصة الطفيل لشيد وصو لأنهم يعلمون دومن سو كافران قريشاوا سنسن قوة تأثيره على النفوس إن إدى إرن يبدأ كرف تأثير القرآن يكي غزكاتا قرآن هنا تأثير غزكاتا الله أكبر من شاكاو قصة أبو بكر kuma za mu sake kawo ta a nan gaba amma dai yana da kyau wannan kisa a rinka ana faɗa kuwa game da ita abubakar ne gina masallaci a jikin gidan shi kullum in ya sallar magariba sai zauna yana karatun alkur'ani a makkafa sai kafiran ƙuranshawa mata da yara da samari sai su zo su kewaye suna saurare abubakar yana karatun ƙur'ani yana kuka su ma suna kuka sai ka koma gida da daddare za ka zagi ƙur'ani sai mataka ta ce a'a na je na ji gaskiya ake faɗi shi ne suka yi taro suka ce dole a hana abubakar dole abubakar ya rufe wannan masallaci dole abubakar ya bar gari dole kaza kaza kaza saboda me saboda yadda tasirin yake a cikin zukata su ɗin kuma fa waɗannan manya-manyan 'yan majalisar dokoki na ƙurayshawan fa za su haɗu su tabbatar da dokar cewa daga yau kar wanda ya sake sauraron alƙur'ani la tasma'u li hadha alqur'an in ana karatun qur'ani kar ku saurara haka kafirai ke cewa wala fihi la'allakum taghlibuna ku tayin hayaniya bai wa murya ku ta rinjayi tashi amma kuma in dare yayi sai a ji a samu wannan ya laɓe a wani lungu bayan ɗakin annabi yayi lib yana sauraron alqur'ani yana cikin saurare aka ce wani har saboda daɗi sai limsha idan shi a shi ma wancan sanata ko ɗan majalisa ya sato jiki ya zo zai ji sai ga wane ne eh sai ya sa mishi ido don shi ya rufe idon shi kawai yana kwasar daɗi sai can sai wannan sai taɓa shi me kawo ka zai ce kai me kawo ka in suka ɗan yi hayaniya sai a koma majalisa to wallahi da zai kar a sake ganin wani ehe saboda mun samu labarin wasu na zuwa haka aka suka ta yi wa kansu tufka da warwara saboda me in sun ji sai su ji wata natsuwa ta zo musu a zuci saboda babu mutumin da yake cikin confusion irin kafiri gaba ɗayan kafiri rayuwar shi a ruɗa take to yana son ya samu wani lokaci da zai rinka natsuwa sai sa duk inda ka je ka samu kafiri za ka same shi yana jin music saboda yana son ya rinka samun yana cooling down yana ɗan rage zafi kafirci jama'a jahannama ce da ke tafarfasa a zuciyar mai shi to in suna sauraron alkur'anin nan suna jin sanyi amma kuma suna ganin abin kunya ne su bar mabiyansu suna saurari Allahu akbar Allah ce waye allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub mu'mini suna samun natsuwa da ambatan Allah da ambatan Allah zukata suke natsuwa to su kuma kafirai fa ba mumune ba ne ba sa samun natsuwar amma menene suna samun wani yanayi yana shimfiɗuwa gare su a lokacin da suke sauraron alkur'ani wannan darasi ya yi darasi insha Allahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ainihin darasi na gaba ko muna da sauran lokaci ne mu ƙarasa wannan gaba malam yake cewa walidhalika fal manhaju sahih fi da'awa والتركيز على تلاوة آيات الله والإكثار منها dan haka tsari wanda yake ingantacce wajen da'awa shine ba da muhimmanci wajen karanta ayoyin Allah da kuma yawaita karanta su wani itimadu alaiha fil khutab wal muhadarat da kuma dogaro da ayoyin alqur'ani wajen hudubobi da wajen laccoci wal ibti'adi anil kalamin munaq ko eh munmaq المجرد من كلام الله da kuma nisantar maganar da take ta tsiraitu daga maganar Allah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa huwa wa in kana buddan jamilan fa khairuhu qalil malam yace ko da za a samu lacca ko wa'azi tana cike da wasu surutai in ma hatta zama ba makawa a ce eh maganganun masu kyau ne amma yana da kyau kai kuma ka san cewa alheran da ke cikin duk wa'azin da babu ayoyi babu hadisai to alheran yana da karanci ko da da alheran a ciki wa ta'siruhu aqal sannan irin tasirin da wannan wa'azin zai yi yana da karanci wa alayka ayyuhal muslim dan haka wajibi ne akan ka ya kai musulmi an ta'rifa li hadha alquran alazim makanatahu ka san matsayin wannan alqur'ani mai girma tilawatan wattiba'an ka iya karatun alkur'ani ya kai musulmi ka bi alkur'ani wa amalan kuma ka rinka aiki da alkur'ani ta'lamu ahkamahu ka san ainihin wato ko ta'allam ahkamahu ka yi kokari ka koyi hukunce hukuncen alkur'ani wa rakkiz alaihi fi da'awatika kuma ka dukufa akan alkur'ani wajen kiran kallin nasi kiran da kake wa mutane fa huwa kalamullah shi alkur'ani magana Allah ne washattana baina kalamin lahi jalla sha'anuhu wa kalamin nas akwai babbar tazara tsakanin maganar Allah da kuma maganar ainihin mutane saboda haka masu wa'azi a rinka tabbatar da cewa akwai ayoyin Allah a cikin wa'azin akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama limamai da ke hudubobin juma'a malamai masu wa'azin ƙasa malamai masu wa'azin mako yan uwa yan uwa mutanen mss da ake wa'azozi na ivc da wane ne wane ne a rinka ana sako ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu za ka ga cewa wa'azin ya fi albarka kuma tasirin ayoyin Allah zai bayyana ƙarara wannan na daga cikin darasi na farko da za mu ɗauka a cikin nan shine waɗannan ƙabilu annabi ne yana karanta musu ayoyin Allah to kai ma mai wa'azi kana wa'azi kana karanta aya Allah ka jawo aya nan ka jawo hadisi nan ka jawo aya nan ka karanta hadisi nan idan ka kasance a cikin mutanen da ayoyin ba da yarensu ba ne don larabci ne to wajibi ne in ka karanta ayar ka ka rinka fassara musu sannan fassarawa ka gane saƙon ake so ka isar don wani lokacin zai je zauna gaban mutanen da yana son ya kira su zuwa ga addini sai kuma ya shagaltu ayoyin yana ƙoƙarin sai ya fassara su kalma da kalma word to word translation ƙarshe sai ma'ana ta gagara fitowa ko kuma wani lokacin ustazai musamman ustazai waɗanda suka iya turanci sai da yana yi kuma wai wasu kalmomi wai sai ya faɗe su da larabci misalin jama'a ban san inda wasu ustazai suka samu wannan ba a tashar huda na fara gani na fara kuma ji kuma har yanzu ban ji wani dalili ba ina ta tattauna da masu irin wannan wai sun ce wai mask masallaci wai daga mosquito ne saboda haka za ka samu ustazai in suna turanci ba zai ce i am going to the mosque ba wai sai ce i am going to the masjid har tek suka rinka yadawa amma tsakaninka da Allah ina ka samu wani ƙwararre akan turanci ya gaya maka haka go mosque daga mosquito ne kaza daga kaza ne kaza daga kaza ne kaza daga kaza ne ko kun fahimta ta ba sau da haka gaskiya saboda Allah za ka je kenan cikin turawa kana wa'azi ba sa fahimtar me kake cewa ha ka ce musu if you want really to understand Islam, you must go to the masjid. They say, what is masjid? Say, masjid, masjid. Ko kun fahimta jama'a? Wannan ni a wurina ba ta wuce falsafa irin ta waɗanda suke cewa ka a ce wai annabi dan gatan Allah ka a ce eh mene ubangiji wannan falsafa ce kawai ina fata an gane na zai wazi da broke ne na na eh papa god abin da za a duba a cikin ma'ana ba fassara ba ta brokin suka ce papa god ne suke nufi Allah madaukaki wannan papa din ba ɗaya ne yake nufi da papa da kake cewa baban abin nan ko a baran wani ya yi haka kai zo na gan shi ba a gama ba a yi umara ba ya sanya kayan shi na ce mishi a baba what da happen now you never do umra you remove the ihram it's like my son I, I am tired I'm tired. I was at this and that airport. They, they punish me. They give me wahala. Nine days I make a remove. They never do the Umar. I say, yes. I'll ask Papa God. He will forgive me. to Papa God din. A ma'ana ta broken ba wani abu suke nufi ba da ya wuce Allah maɗaukaki. Tambayar ita ce ko ka iya faɗin haka ni a iya fahimtar da ne wa harshe za a iya faɗi. domin ita kalmar papa ɗin ba ta wuce abin da za ka iya kiranta homophone ba homophone in english wato kalmar da take ɗaukar ma'anoni fiye da ɗaya kalmar papa tana nufin baba kalmar papa tana nufin ubangiji so lokacin da ya kira ka ya ce maka papa me yake nufi baba yake nufi lokacin ku da zai ce papa god me yake nufi ubangiji yake nufi saboda haka ma'ana din ake nufi shi yasa ga duk wanda zai karatun harkar jarida ko ya karatun aikin jarida ake buƙatar sai ya yi wasu ainihin darussa a cikin harshen turanci saboda gane ire-iren waɗannan syntax ne wane ne wane ne abin da ya shafi duk ire-iren waɗannan sai ka san su ba don komai ba don kar ka zo wani abin da za a faɗi ka ji ya saba al'adarka a al'adar mai yaran in ka tambaye shi me ake nufi da kaza za ka ji ma'ana abin a wurin shi na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am hannu ne ko hannu na'am eh hannuka haka ne jama'a jazakallahu khairan hannu shine sirki eh hannu shi ma'anar shi kanin miji kanin miji shine hamu alhamu alhamu shine alhamu na fata an gane hanu haba hani hanuka na'am a kai ba ka ba da malam ku hanu hanu abu kenan bilha abun ka eh alhamu a ai ya fasar ma'ana ne alhamu almaut da annabi ya ce la tadkhulu ala nisa ku daina shiga gidajen matan mutane sai wani ya ce falham falham ya rasulullah to kanin miji ma da zai shiga ɗakin matar ruwan shi